baya son fitina sai ya sanya wani kuma alhazan mai kaushin hali fitinan ne mai rigima baya son zaman lafiya haka wata ƙasar take sannan wa minhumul khabith wa tayyib Allah ya sanya akwai mutumin kirki a cikinsu wal khabith akwai kuma lalatacci duk wannan yana cikin yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam ya tsara halittarsa sannan daga cikin girmama wadda Allah maɗaukakin sarki wa ɗan adam Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya dukkan wani abu na duniya ya zama ya yi shi ne don ɗan adam da wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه Allah maɗaukakin sarki ya sanya duk wani abu da kake gani a ban ƙasa to ya yi shi ne dan kai ƙasa ya yi ta dan kai ne bishiyoyi da kake ganin su ya yi su dan kai ne tekuna da rafuka da ƙoramu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su dan ɗan adam dabbobi Allah duka ya yi su dan ɗan adam wa takhalaqa lakum ma fil ardi jami'an min Allah madaukakin sarki ya sawwake muku ya huwace muku dukkan abin da ke ƙasa daga gare shi duka naku shi yasa malaman mu suke da ka'ida suke cewa al aslu fil ashiya'il ibaha asalin duk abin da ka gani a duniyan nan to asalin sa halal ɗinka ne har sai idan an samu nassi da ya zo ya ware ya ce banda abu kaza haram ne banda abu kaza haram ne banda abu kaza haram ne daga cikin girmama wadda Allah maɗaukakin sarki ya mana ya sanya dabbobi da girmansu dukkaninsu su zama musakharai ya huwace mana su muna iya juya su yadda muka ga dama wal khaila والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم والخيل ألا يسني دواكي والبغال دا الفدري والحمير دا جاكنا لتركبوها يسني سدو من سزما أبن هوم مهوس وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ألبتا وراقمي كايا راقمي يدو كايا يتفيا مي يوا in aka ga kayan da ya ɗauko aka rika saukewa sai a zata wata tirela ce ta sauko ta ɗauko sannan ba kawai ba kawai ba kawai a hausu ba wazina sannan ana yin ƙawa da su kamar doki har yau tun da Allah ya halici duniyan nan har yau ba a daina yayin doki ba idan za a girmama wani babba sai a ce za a masa hawan daba an shirya masa hawa za a masa kilisa sarki idan ya kai sarki to ya hau doki doki ya zama cin abin da ɗan adam yake takamar mallakarsa ku duba girman doki da ƙarfin da Allah matsaukakin sarki ya bashi amma saboda Allah ya girmama ɗan adam sai ka ga yaro ɗan ƙarami ya haushi yana juyawa a kansa yana yin tsalle da shi yana sarrafa shi yadda ya ga dama ku duba giwa duk girmanta yadda ɗan adam yake hawanta a wasu ƙasashe irin ƙasashen indiya ya hauta ya yi tafiya da ita saboda tsatsuba da cini bibi irin na ɗan adam a cikin baiwar da Allah ya masa sai ya sa ta tarka rawa ma duk girman giwa wannan duk yana cikin yadda Allah subhanahu wata'ala ya girmama ɗan adam wala qad karramna bani adam ba shi wannan matsayi Allah madaukakin sarki ya ce wa zina Allah ya sanya wasu daga cikin dabbobin su zama na ado ne na kwalliya na ƙawa a hausu a yi takama a hausu a nuna sarauta da mulki sai ce wa ya ma la ta'lamu bayan waɗannan ababen da aka lissafa guda uku duka naku ne alkhail albighal alhamir to wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah ya kuma zai ci gaba da halittar abin da ba ku sani ba wa yakhluqu Allah zai ta halittar ma la ta'lamun abin da ku ba ku da ilimin sa daga cin abin da Allah madaukakin sarki ya halitta ta hanyar ba ɗan adam basira samar da wannan abun akwai kekuna da ake hawa aka zo aka wuce su aka yi babura waɗanda ake hawa aka wuce babura aka zo aka yi motoci aka wuce matsayin motoci aka zo aka samar da jirage na ƙasa bayan jiragen ƙasa aka samar da jiragen sama sannan ga jiragen ruwa waɗanda tun can da akwai su amma ba da irin waɗanda ake da su yanzu ba aka samu jiragen ruwa waɗanda suke ɗauka kaya wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shuqqil anfus su ɗauke ku su ɗau kayan ku da ɗan adam ɗin kuma zai je ya ce bari ya jefa dutse a cikin teku shikenan sai dutsen ya nitse amma kuma katotan jirgin ruwa sai dan adam ya kera shi a cikin baiwar da Allah madaukakin sarki ya masa ta girmama wanda ya masa wannan tekun a lafta masa kaya kayan da aka zo bakin gaba sai an yi wata shida ana sauke su ba a gama sauke su ba wannan duk girmamawa ce da Allah madaukakin sarki ya wa dan adam walaqad karramna bani adam daga cikin girmamawa da Allah madaukakin sarki ya wa dan adam dan adam ne Allah ya zaba ya zama cikin manzanni Allahu yastafi min almalaikati rusulan min nas Allah yana zaban manzanni a cikin mutane kuma yana zaba a cikin mala'iku aljani babu manzanni a cikin aljani babu annabawa a cikin aljani babu annabawa a cikin dabbobi amma a cikin yan adam ake samun manzanni a cikin yan adam ake samun annabawan Allah wannan girmamawa ce da Allah subhanahu ta'ala ya mana daga cikin girmamawa da Allah madaukakin sarki ya mana a matsayin mu na ƴaƴan Adam girmama babanmu da yayi suna cewa man akrama abaka faqad akramak duk wanda ya girmama babanka to kai ya girmama ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين Allah madaukakin sarki ya fifita babanmu ya ɗaukaka shi akan mala'iku wa asjada lahul mala'ika ya ce mala'iku su yi masa sujada wa allamahu ma lam yu'allimil mala'ika ya karantar da shi abinda bai karantar da mala'iku ba wa allama adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم aka ce mala'iku su aka bujiro da abubuwa aka ce mala'iku su faɗi sunayensu ba su iya ba amma babanmu annabi adam a.s. duk abin da Allah ya tambaye sai ya faɗa sakamakon haka sai Allah ce to su masa sujada su durƙusa su gaishe shi wannan umarni ne na Allah Allah maɗaukakin sarki a cikin ikonsa ya ga dama ya ba wancan umarni ya ce ka yi ya ga dama kuma ya juya wannan umarnin ga wani ya mai da shi hani shi yasa ya sanya sujada ga babanmu annabi adam halal bayan annabi adam bayan annabi yusuf kuma sai ya haramta sujada لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أكا حرم تسجد باين دا أن هل استاتا جرم ما واقع بابا مع النبي آدم عليه السلام قلنا جرم ما واجه Allah ya sanar da babanmu ilimi sau da kashe daga cin abin da muke alfahari da shi muka gada daga babanmu akwai ilimi wannan kuma darasi ne da ke nuna cewa ashe cikin 'ya'yan annabi adam ba a fatan a samu jahili idan babanmu ya kasance mai ilimi Allah ya fifita shi akan mala'iku masu daraja akan da ilimi to ashe mu ma ya wajaba mu tashi mu koyi ilimi domin wannan gadan da babanmu ya ban mana ya samu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da shi ya wajaba mu ma mai ruku da wannan sai ya zama mimme mun sama wannan falala wannan darasi ne shi yasa duk lokacin da ilimi ya zama akwai shi to za a ɗaukaka ilimi shi ke ɗaukaka gidan da ba a san shi ba al'ilmu ya fa'u baitan la'ima da lahu wal jahlu ya hadimu baitan izzi wal karam ilimi shi yake girmama gidan da ba a san shi ba ya fa'u baitan la'ima da lahu gidan da ba yi da wasu tuwasu ba yi da ginshiƙan ɗaukaka idan wani ya ilimi a gidan sai gidan ya ɗaukaka sannan wal jahlu ya hadimu baitan izzi wal karam idan gida na da daraja na tarihin mulki ko tarihin dukiya sai 'yan gidan suka zaɓi jahilci to kana nan ka saurara sai gidan nan ya ruguje sakamakon jahilcin da ake da shi a gida sau daga abin da ake bukata a gare mu a cikin wannan a matsayinmu na 'yan adam sakamakon duk wannan baiwar da allah maɗaukakin sarki ya mana to yana bukatar wasu ababe a kanmu bayan ya fifita mu ya ɗaukaka matsayinmu sai ya sanya mu mu zama mukallafai waye mukallaf al-mukallaf shine wanda aka dora masa umarni da hani aka ce yayi wasu ababan wasu ababan kuma aka hana shi sannan kuma aka yi masa tanadi idan ya bi umarnin da aka bashi akwai lada da sakamako babba idan ya saba umarnin da aka bashi ya je ya aikata hane-hanen da aka masa to akwai azaba ranar gobe alkiyama kuma akansa kaga taklifi kenan da Allah ya mana wancan takrimin to sai ya kuma dora mana taklifi mala'iku ba su da wannan falalar da muke da ita sai ba mukallafai bane su su Allah ya sanya su su zama musakharai ne idan Allah ya ce wa mala'ika na halicce ka dan sujada to sujadan nan zai ta yi har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa idan ya ce ruku'u za ka yi to ruku'u kawai zai in ya ce kai na ɗora ka aikin kaza za ka yi to shi kenan wannan aiki kuma sai ya siffanta su da cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu bal ibadun mukram amma mu yan adam bayan takrimi sai kuma ya bamu taklifi ya girmama mu sai kuma ya ɗora mana wasu ayyuka waɗannan ababen da ya kuwace mana su wa sakhara lakum ma fil ardi jami'an minhu to sai yazo ya kakkasa mana wasu halal wasu kuma ba halal ba domin jarabawa kage yana bukatar sannan daga cikin taklifin nan sai ya ya dora mana bauta kuma ya faɗa mana cewa babbar manufar halittar mu ita ce mu bauta masa وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta a nan mun yi tarayya da aljanu cewa su ma bayin Allah ne maksudin halittar mu da su baki daya mu bauta wa Allah madaukakin sarki bauta kuma abin da ake nufi da ita lafzun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mali wal aqfa min al-aqwali wal af'ali al-batinati wal-zahira duk abin da Allah yake so ya yadda da shi na magana ko na aiki ko na ta a bayyane ko a yi a zuciya shi ne ake cewa bauta Allah ya sanya bauta ya za mu aure ya za mu zauna da iyalanmu bauta ne ya za mu tarbiyyar 'ya'yanmu bauta ne ya za mu masa sallah bauta ce sallah ya zame azumi bauta ne azumi ya zame hajji bauta ne ya zame kasuwanci ya zame kwadugo ya za a yi wani ya ba wani kwangila duk waɗannan abubuwa ne can da kila kibata shi ne ilimi can gadar da fita wasu kuma mu zo kada mu yadda da jahilci kowane bangare Allah ya aje mutum ya aje shi a matsayin ma'aikacin gwamnati ne to ya nemi ilimin shari'a ilimin yadda zai kubuta a cikin wannan aikin nasa na gwamnati dan kasuwa ne shi wajibinsa ne ya koyi ilimin kasuwanci domin ya kubuta kai ya je ya aikata ababen da Allah subhanahu wa ta'ala baya so a cikin wannan kasuwancin wajibinsa ne idan ya tsinci kansa a matsayin mai aikin kwano mai aikin ci da hannu kafin ya san a cikin wannan kasabin nasa wannan aikin nasa da yake na ƙarfi da yake aiki ila lauya ne ila architect ne mai zanen gidaje ila quantity surveyor ne ila injiniya ne da kwakwalwarsa yake ci to ila malami malakwanta ila dan jarida ne wajibinsa ne ya koyi dokoki da ka'idoji da hukunce-hukunce da suke da alaka da wannan bangaren nasa domin ya kubuta kai ya je ya aikata ababen da Allah subhanahu wa ta'ala baya su wannan duk Allah masaukakin sarki ya mana a matsayin me sa kuma mu zama mu ne halifofinsa a babansa mu za mu rika zartar da ababen da yake so na juya wannan duniya alladhi ashaqu min al-ardi wa sarakun ne mu maraya kasassa minoma kan mu bar ƙasar Allah haka nan mu noma ta mu gina ta bi yana cikin me yana cikin imaratul ard gina ƙasa ya samu mai aiki ibadar nan ita ma ta zama aiki ba kawai ilimi ba ba aiki samun sannan kuma ya ɗora mana mu shiryar da junanmu abinda wani ya sani ya sanar da wanda bai sani ba annabin musallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya in aya ɗaya ka iya ka fahimce ta kuma ka ga wani wanda bai iya ta ba to ka koya masa wannan aya annabi sama ya nuna muhimmancin haka ya ce la an yahdi bika Allahu rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am yafi a ce mutum ɗaya ya shiryu ta sanadiyarka da a baka jajayen raƙuma yanzu ka kalli dukiyar da tafi girma a wajenka kake ganin ita ce babbar dukiya sai ka misalta ta da humurun na'am a lokacin manzalar sama yana magana da mutane da al'adarsu al'adarsu su mallaki manya-manyan raƙuma jajaye su ne ake alfahari da su to kai ma sai ka kalli wace dukiya ce mutum ɗaya shiri ta sanadiyar sau da shi yasa ɗan adam duk inda ya tsinci kansa ana son mai ya kasance kalgai haisu ma nazala nafa ya zama kamar ruwan sama duk inda ya sauka to sai ya amfanar haka ake bukatar ɗan adam ba a tsammanin ɗan adam a ce idan ya zo waje cutarwa zai duk inda ka tsinci kanka a kowane ɓangare na rayuwa to abin da ake bukata shine ka amfanar da al'umma ka yi abin da Allah subhanahu ta'ala zai yadda da kai a cikin wannan abin kuma abin da bayinsa za su ji daɗi cewa ka gabatar musu da wani abu da zai sa su su samu alkhairin rayuwa ta duniya kuma su samu alkhairin rayuwa ta lahira waɗannan duka abubuwa 'yan uwa ba za su yi ba duka gabaki ɗaya sai mun koyi tauhidi mun kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki mun ba shi haƙƙinsa sakamakon wannan baiwar da ya mana girmamawar da ya mana kan mu ɗauki haƙƙinsa mu ba wani shi kaɗai za mu bautawa mu zama masu kyawawan halaye a mu'amalar mu da junanmu a mu'amalar mu ya mu ya mu musulmai kada ka cuci musulmi dan uwanka a mu'amalarmu da waɗanda ba musulmai ba mu zama jakadu na musulunci mu kira su da ɗabi'unmu kamar yadda ake ruwaitowa magabata suna cewa ud'un nasa bi ahwalikum la bi aqwalikum ku gayyaci mutane zuwa ga musuluncin nan da halayenku kar ku gayyace su kawai da baki kuma suke cewa at-tarbiyatu بالقدوة والحال أبلغ من التربية بالخطبة والمقال mutane su yi mu'amala da kai su ji daɗi wannan ina kake kai waye ka ce ni musulmi ne musulunci ya koya maka haka kwarai musulunci ya koya min haka ka yi tallar musulunci da halayenka ya fi ƙarfi fiye da ka zo ka yi mutane magana da baki kawai ka faɗi da baki fatar baki su gani a aikace wannan ana da buƙatarsa ka yi tauhidi ka sauke haƙƙin Allah sannan kyawawan ɗabi'u kamar yadda manzo sama ya ce ka kiyaye dokokin Allah sannan wa khaliqin nasa bi khulqin hasan ya ce taqilla haythu ma kunt ka kiyaye dokokin Allah a duk inda kake babbar dokar Allah ita ce kake shirka babbar dokar Allah ka masa tauhidi to daga nan kuma sai ce ne wa khaliqin nasa bi khulqin hasan kayi wa mutane mu'amala da kyawawan ɗabi'u duk wanda zai yi mu'amala da kai ya ji daɗi ka sa ƙa'ida a kanka cewa amilin nas bima tuhibbu an yu'amilu idan za ka yi mu'amala da wani ka ji cewa to ni idan ne in ni aka wa haka zan ji daɗi in ka yadda za ka ji daɗi to kai masa in kuwa ka san in kai aka wa haka ba za ka ji daɗi ba to kakkai domin yadda kake da zuciya ba ka son a muzanta maka a cutar da kai haka duka yin adam ba sa son a cutar da su su daga yan uwa ba wani dogon karatu ba ne za mu yi tattaunawa ce ta haduwa an hadu da yan uwa duk kuma lokacin da aka hadu to ya kamata a karar da juna alal akalli ko da gaisawa muka yi mun zo mun hadu da yan uwanmu 'yan uwanmu a addini sannan kuma bayan haka 'yan uwanmu masu fahimtar yaranmu domin wannan shi kansa yana da tasiri so daga muna muku addu'a Allah subhanahu ta'ala ya muku albarka Allah ya taimake ku a neman ku Allah madaukakin sarki ya ba ku ikon tsara halal Allah ya haram ya ya nisantar da ku da kusanta haram Allah madaukakin sarki ya nisantar da ku da kusanta haram Allah ya muku albarka da ku da iyalanku waɗanda iyalansu suke tare da su anan Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara musu zaman lafiya waɗanda iyalansu suke nesa da su Allah ya taimake su wajen sauke haƙƙinsu da ziyartar su da kuma yi musu duk abin da ya cancanta a yi kuma Allah ya tsare mu baki ɗaya muna godiya dan uwa Sheikh Abdulhamid da ya rako mu muka taho hannan muna masa addu'a Allah ya kara masa albarka Allah ya taimake shi dan uwa duk da muka zo tare da su Allah ya taimake su baki ɗaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أبي لك الفقع والمحاضرة لعلهم بدنا سبا تعريف والمدار وعرض تعريف كاس بسمته بالاختصار الفقع صلى الله عليه رحمه الله حفظه الله حول المحاضرة أمر الله أو النتيجة هو أبدا kirkoi subhanahu wa ta'ala a wani anne mai kati ina da mai da kirkoi da ina da mai da taka da taka ina da mai zai ana wani sura boriyar daga bisa ta kai kudu kan kirkoi subhanahu wa ta'ala taka wani anne madu wani bandaga a sola ina da mai da sai haika ga kudan dala ko wanda mun a goja a sai haye kanyan a ginga babu na zuran dindai hau da manci irkoi goje mu ina da mai da sihina yau da manci irkoi goje ngo ina da mai sihina wa haka za ya wono hatta ware kunar harai do hari odin banda alfaga bangandi iko gati murado gode wo banda murado ga gatir mai irkoi subhanahu wataala gana a wani annema irma kuku dan dare matkan dan ya kafo sinna annema te ni sai abor yan din sai ni gana sabu ni gana tif ma zamu to wone irkoi subhanahu wataala ngano ga hakun da ga bisa o kan ga kan ga te ta kare da ta gaba zama o kan irko yake ko ta karsi da kan ga hingan te bor kodin bandaga alfaga anin ga borai yamar da matkan borai idun gai wal labai wai race farai labai to bor kulma te ce ko ga ba sila matarai ga ce yan wa mu ani alfaga ga bakacaran di bor ce yi mote din alhalu ga bisin de na bumbo zati bi mana hadda dainin da ce farga mu'amala to mu bor yanda sai masu tara sai masa damfara masa togoi togoi da miro ya da daga ne togoi togoi daga ne imana masa hili gar doro ta gar wa tarihun da bai ni gani daga garga sai ni ga garga san silama tarai ga ya dinno hatta idda chargamara irin mu'amalai boriyanti wodin nan gudan ya kafo sun tara ma tabbati borai ma ma bicari wodin ga tiwo kan alfaga a wani muhadara a marhu irga alfahin kanta irga da ce nan gora irko subhanahu wa ta'ala aman tabbatar ne alfaga kan ga ka inda ga ce a sheikh professor asghar التي الباني رحمه الله او النائب يرمني هكنا وراكنغو الباني او النغورا ngaro ga a wani mai sai kurzuran ne ce wanda ya maida haikan ga himan da ya ne to ga gati alfahimin kanta a shirka na tafakar